الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqurani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna shida ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama 444 wanda ya daidai da 28 ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu 2023 muna dai a cikin wannan sura ta suratul sajda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara wannan sura da ambatan alqur'ani da darajojin shi da kuma bashi kariya daga farmaki masu farmaki waɗanda ke kawo alqur'ani farmaki cewa ba zancen Allah bane zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kirkire shi duka Allah tabaaraka wataala ba su amsa da ya kare da wannan sai ya watan koma akan al-aslu ko ar-ruknul azam rukuni mafi girma a cikin arkanu na shiriyar littafi shine al-qur'ani shine tauhidi babban rukuni babban ginshikin da ginshikan da alkurani ke karantawa ko abubuwan da alkurani ke karantawa jigo a cikinsu shi ne tabbatar da kaɗaituwar ubangiji wahadaniyatuhu ta'ala to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan kaɗaituwarsa subhanahu wa ta'ala da Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون wannan tauhidi kenan to sannan Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da bayani akan dalaila qudratihi ababen da za su tabbatar da tauhidin kadaituwarsa cikan kudurarsa wannan aiki ba mai yi in ba Allah ba wannan aiki ba mai yi in ba Allah ba lalle kau mai wannan aiki wanda ba mai yin shi in ba shi ba babu wanda ya cancanta abota mai in ba shi ba wannan abin da waɗannan ayatu suke karantawa wa'inda ake ce ma dala'ilat tauhidi ko dala'ila qudratillahi tabaaraka wa ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yace yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake tsatsara al'amura minas sama'i daga sama ila al-ardi zuwa ƙasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin al-khalqu al-khalqu halitta dama abubuwa biyu ne al-khalqu da al-amru alalahul khalqu wal amr to an yi magana akan al khalqu shine halittar samai da kasai da abin da ke tsakanin su to yanzu kuma za a koma bangaren amru umurnin ubangiji tabaaraka wa ta'ala tasarrufin sa a cikin wannan halittar an halicci ƙasa an halicci sama an halicci abin da ke tsakanin su to menene sirrin da ke gudanar da su tasarrufin da ke gudanar da su yake jujjuya su to shi ne amur alalahul khalqu wal amr domin girman ubangiji tabaraka wata'ala yana da fitowa ne da waɗannan abubuwa guda biyu halitta Allah tabaraka wata'ala girmanta sammai kasai abin da ke tsakanin su da abin da ke cikin su duka to sai tasarrufin abubuwan da ke kuma sarrafa su sarrafa su to wannan shine da su ne ake tabbatar da girma na Ubangiji tabaraka wata'ala bayan Ubangiji ya mallaki wannan halitta mai girma to kuma ya mallaki al'amarinta zartar da hukunci a cikinta tsatsara al'amuranta gaba ke da ba ka sai ce yi dabbirul amra Ubangiji tabaraka wata'ala wanda ya halicci samaidin nan ya halicci ƙasai ya yi istiwa'i istiwa'i wanda ya dace da shi duk wannan ya kuma halicci al'arshi duk wannan abin da yake kira zuwa gare shi nuna girman ubangiji tabaraka wata'ala nuna girman ubangiji tabaraka wata'ala to sannan sai yace yudabbirul amra cewa yudabbirul amra malaman tafsiri sun mai fasarori da yawa abdullahi ibn abbas yace watan yunzilul qadaa wal qadara shine ma ne yudabbirul amra yadda Allah tabaraka wata'ala ya shirya wannan halitta kuma shi ke saukan mata da dukkan abin da ya rataye da ita na hukunci zartacce na ƙaddara me za ta samu me zai same ta wannan halitta ga baki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala da yake saukar da shi minas sama'i daga sama don haka yudabbirul amra yana tsatsara al'amuran halittarsa wasu suka ce yunzilul qada'a ko yunzilul qada'a yana saukar da hukunce-hukunce akan wannan halittar da kuma ƙaddarori aka ce ya tanazzalu amruhu min a'las samawati al'amarin ubangiji tabaaraka ta'ala yana sauka daga ma'ana umurninsa yana sauka min a'las samawati daga watan mafi daukakan nan na sammai gabaki dai ila aqsal ardi zuwa ga ƙasa wadda take can ƙarshen ƙasa ta bakwai kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala yake cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna ya tanazzalul amru bainahunna al'amarinsa kuma shine yake sauka tsakaninsu me zai samu me zai faru wani hukunci ne Allah zai saukar ga sama wani hukunci zai saukar ga ƙasa wani hukunci Allah zai saukar ga duwatsu wani hukunci zai saukar ga dabbobi da itace da mutane da ƙwarin ƙasa duka wannan suna ƙarƙashin watan ya tanazzalul amru bainahunna umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sauka watan tsakaninsu don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi min as-sama'i daga sama ila al-ardi watan zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da hukunce hukuncen duk da zai samu halitta to sannan kuma duk abin da za su aikata kuma za a tattara ga baki ɗaya watan ya arju ilaihi zai hauhawa ilaihi zuwa gare shi fi yaumin a cikin wani irin yini mana ayyukan bayi dukkan abin da suka aikata zai hauhawa ilaihi zuwa ga ubangiji tabaraka wata'ala fi yaumin a cikin wani yini kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun wanda kwatankwacin wannan yinin shekara dubu ne daga lissafin mutane shekara dubu daga lissafin mutane shi wannan yinin don haka wato rufa'ul a'malu ila diwaniha fawqa sama'id dunya ana daukaka watan ayyukan bayi zuwa ga can inda ake watan recording din su ake ajiye su gabaki daya watan a saman duniya wanda masafa daga dabinda malaman tafsiri suka fada cewa kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun aka ce matafiyar da ke tsakani shekara dubu ne domin sauka da umarnin shekara ɗari biyar sannan hauhawa da ayyukan bayin kuma shi kuma kwatankwacin shekara ɗari biyar to kaga in ka haɗa ɗari biyar da ɗari biyar ya ba da dubu kenan saukar umarnin ubangiji tabaraka wata'ala da hauhawar ayyukan bayi to shi ne aka haɗa aka ce alfa sanatin mimma ta'uddun wannan abin da wasu daga malaman tafsiri suka faɗa imamu mujahid da qatada da dhahaku suka ce annuzul abinda ake nufi ita ce wannan fasara sauka shekara 500 hauhawar da ayyukan bayi shekara 500 shine suuduhu fi masirati 500 amin to amma tare da haka cikin kudura ta ubangiji ya qaddaha fi darfati ayn a cikin kamtawar gani Allah tabaaraka wa ta'ala na saukar da umurninsa kuma yana hauhawar da ayyukan bayi a cikin kyaftawa aikin da shekara dubu ce za ta yi amma Allah tabaraka wata'ala na gudanar da shi a cikin kyaftawa saboda haka Allah tabaraka wata'ala yake cewa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun Abdullah ibn Abbas yace miqdaruhu abinda ake nufi da gurgudun wannan yinin mai shekara dubu watan wannan aiki da ba mala'ika ne zai yi shi ba shekara dubu za a ɗauka da ba mala'ika zai yi shi ba shekara dubu za a ɗauka domin sauka da umarnin shekara ɗari biyar hauhawa da ayyukan bayi shekara ɗari biyar saboda haka wasu malaman tafsiri sun tafi akan haka da yawa daga cikinsu sun tafi kwatanta yinin da shekara dubu to wannan tafsilin ne saukawa na umarnin Ubangiji shekara ɗari biyar hauhawa da ayyukan bayi gwargwadon shekara ɗari biyar shi ne abin da shekul mufassiri na alimamu tabari Muhammadu ibn jaririn a tabari abin da ya zaɓa kenan wasu malaman tafsiri suka ce wannan Allah tabaraka wa ta'ala na nuni zuwa wannan ma'ana Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna wannan aya tana karantar da ma'anar wannan aya da muka karanta ta cikin suratul sajda sannan fi yawmin din shi kan shi yawmin din malamai sun yi maganganu akan shi domin ya zo wurare daban-daban a cikin suratul hajji watan Allah tabaraka wata'ala ya ambace shi watan yini ne amma mai kaman shekara dubu daga lissafin mu to don haka a wani wuri a shi ne aka ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddu a cikin suratul hajj eh wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddu sani dai wani yini a wajen ubangijinka daidai yake da shekara dubu daga lissafin ku inji Allah subhanahu wataala to a cikin suratul salasa'il kuma sai yace ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana watan mala'iku suna hauhawa da mala'ika Jibrilu ilaihi zuwa ga Ubangiji tabaraka wata'ala a cikin wani yini wanda miƙidaruhu kwatankwacin yinin hamsin alfasana shekara dubu hamsin can ce shekara dubu nan kuma ce shekara dubu hamsin saboda haka waccan ma da akanta na suratul hajji shi ma shekara dubu na suratul sajida shi ma shekara dubu kuma duk yini ɗaya ne to sai malamai suka ce wannan yana da iskali yana bukatan warwara shi ya aka yi wanda aka kwatanta da shekara dubu kuma ya zama shekara dubu hamsin to shine aka ce huskokin jam'i malamai muhaqqiqai daga malaman tafsiri sun bayar da huskokin jam'i suka ce an ruwaita daga ibnu abi hatim takan watan simak daga ikrima daga abdullahi ibn abbasin cewa yinin da ya dauni shekara dubu wanda yake cikin suratul hajji yini ne daga cikin yinnan nan guda shida wanda Allah ta'ala ya ce ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyami a cikin gwargwadon kwana shida to wannan yinin na suratul hajji wanda ake maganan daidai yake da shekara dubu to ɗaya ne daga cikin waɗannan yinnai na watan na halittar samai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu to kaga wannan kenan shi kuma yini wannan na cikin suratul sajida watan fi yawmin kana miqdaru alfa sana wannan na cikin suratul sajida aka ce saukar da al'amura daga ubangiji tabaraka wa ta'ala da hawhawar da al'amuran bayi ma'ana ayyukansu to shi kuma wannan yinin ne ya ɗauki shekara dubu kaga wancan na gwargwadon halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu wannan kuma na cikin suratu sajida ana magana ne akan watan yini ana magana ne akan saukar da umarnin ubangiji tabaraka wata'ala da kuma hauhawar da watan ayyukan bayi zuwa ga ubangiji tabaraka wata'ala ka ji shi wancan shi kuma na suratu sajida to sai na cikin suratu salisa'il shi kuma na cikin sautu salisa'il watan wanda yake daidai da shekara dubu hamsin aka ce shi kuma yinin tashi alkiyama ne yinin tashin alkiyama ne shi ke shi ya ɗauki shekara dubu hamsin to wannan aka ce huska ta ɗai kenan huska ta biyu kuma da wancan na cikin suratu watan sajida da na cikin suratul hajji da kuma wannan da na cikin salisa'il mai maganar dubu hamsin da mai maganar shekara dubu duyini ɗaya ne aka ce duyinin tashi alƙiyama ne ake nufi da shi duyini ɗaya ne aka ce to ya aka yi ya bambanta aka ce bambancin shi ga muminai daban ga kafirai daban ga muminai za a gan shi gajere amma ga kafirai za a gan shi dogo kamar shekara dubu za a gan shi mai tsawo kamar shekara dubu hamsin wannan la'akari ne da yinin la'akari da muminai yinin la'akari da kafirai a kuma ka gani yinin ɗaya ne yinin tashi alƙiyamar ne kuma duk shi ne ya ɗauki waɗannan huskoki duka amma la'akari yadda yake wajen tsananin shi ga kafirai kamar shekara dubu hamsin ne tsananin shi ga kafirai kamar shekara dubu ne sauƙin shi ga muminai kamar yini ɗaya ne irin namu eh mai awoyi irin wannan yini irin namu da haka in aka diba wasu ayoyin za su tabbatar da watan wannan fasara ta yi fazalika yawma idhin yawmun asir alal kafirin ghayru yasir yinin tashi alkiyama yini ne mai tsanani ba mai sauki bane ga kafirai don haka rashin saukin ne yasa sai aka ce da shi watan 50 alfasana e watan shekara kaman shekara dubu tsananinsa kaman shekara dubu hamsin ne ko kaman shekara dubu la'akari da tsananinsa ga kafirai kenan wani wuri ya ce ya ƙulul kafiru na haza yau mun asir ya ce kafirai za su ce kai wannan yini yini ne mai tsanani ƙwarai da gaske saboda haka ma'ana an sanya shi dangane da wuya ta shi ga kafirai kamar shekara dubu hamsin haka abdullahi bin abbasin ya ce kuma shi alƙur'ani ba larabe ne da haka yana magana irin yadda laraba ke magana su larabawa tasifu ayyamal makruhi bitul Abdullahi ibn Abbas ya ce al'adar Larabawa suna sifanta duk kwanuka masu wuya, masu wahala, masu tsanani suna sifanta su da tsawo. Suna sifanta su da tsawo. Yinin wahala, yinin tsanani ana sifanta shi da tsawo. Yace wa ayyamas sururi bil qisam. Su kuma kwanuka waɗanda suke da farin ciki, watan za suna sifanta su da gajarta. Watan ba a tantance ba sai gashi ma ya kare. saboda jin daɗin da ke ciki saboda nimar da ke ciki amma wanda ke na wahala ne watan awoyin daidai ne amma wahalar da ke ciki ta yi daidai da kaman yinin shekara dubu hamsin ko shekara dubu Allah tabaraka wa ta'ala duka waɗannan yana bayani ne akan abin da ke nuna ƙudurarsa da cikar mulkinsa subhanahu wa ta'ala. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الله تبارك وتعالى ذلك الخالق المدبر kaga an ce khalaqa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda kaga al-khalq kenan ko sannan aka komo al-amru yudabbiru al-amra to ishara ce zuwa ga waɗannan abubuwa biyu zalika mai wannan halitta zalika mai wannan tadbiri tsara al'amuran halitta to shi ne ishara ce zuwa ga wannan zalika mai wannan halitta mai tsara al'amuranta alimul ghaibi watan shi Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan wannan yini da kuma ƙudurarsa da ikonsa to don haka can tun da ya ambaci watan halitta ya ambaci kuma sirrin halittar shine umurni to kuma ya ambaci hikimomin da ke ciki haka sai ya ce zalika wanda ya sifantu da waɗannan abubuwa duka halittar samai da kasar abin da ke tsakanin su da tadbiri saukar da watan tsara al'amuransa alimul ghaibi wash shahada shine masanin abin da yake boye wash shahada da abin da yake bayyane duka shine masanin ma gaba anil khalqi abin da ya koyi gabarin halitta domin shi ubangiji tabaaraka wataala babu gaibu gare shi shine masanin komi masanin kowa la fa alai shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da ke koyuwa ga Allah a cikin sammai ko a cikin kasai don haka ana magana in kaji an ce gaibu ga halitta yake gaibu ba ga Allah subhanahu wataala ba don haka yace watan alimul ghaibi shahada masanin abin da ya buya ne anil khalqi gabarin halitta wama hadara da abin da yake bayyane karara ga halitta duka ubangiji tabaaraka wataala masanin sa ne al aziz marin jayin sarki arrahim wanda yake mai tattausan jin kai bi ahli da'atihi ga ma'abuta bin sa mana aziz marin jayi ga waɗanda suka sabe shi kasu dauka sun buwaye ubangiji a'a al azizun Allah tabaraka wa ta'ala al'azizu ne wanda ya rinjaye dukkan halitta babu abin da ya buwaye shi babu abin da ya rinjaye shi aka ce yana daga laba'if na wannan aya kamar da malaman tafsiri suka ce lokacin da aka ambaci alamul ashbahi alamul ashbahi abubuwan da ke da jiki sama ƙasa duwatsu itace da sauransu mutane aljanu waɗannan duka suna da ashbabu jikuna gare su suna cikin Allahu ladhi khalaqa as-samawati wal ard to sannan sai Allah tabaaraka wa ta'ala kuma ya ambaci arwahu ya ambaci arwahu yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard ay ruhi daga sama yake yas'alunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi kaga yudabbiru al-amra kaga ar-ruhu min al-amri yudabbiru al-amra da akai magana yanzu to kaga yasaluka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi yana daga cikin wancan amru da cewa yudabbiru al-amra haka Allah ta'ala yake saukar da ruhi zuwa ga wanda ya nufa da shi to kaga an kare wannan to sai Allah ta'ala ya bi yadda cewa alimul ghaibi shine masanin abin da yake koye na arwahu kenan yudabbiru al-amra sannan shahada da abin da yake bayyane alamul ashbahi kenan wancan da aka fara ambata na Allahu allazi khalaqas samawati wal arda kaga alamul ashbahi kenan shine shahada shahada to alimul ghaibi fa arwahu ake nufi eh abin da yake boye da abin da yake bayyane ubangiji tabaaraka wa ta'ala shine masanin sa gabaki daya mai halittar nan hawa yau shi ne alimul gaibi masanin lahira wasu shahada kuma masanin duniya duka malaman tafsiri sun fassara algaib aka ce lahira domin lahira gaibi ce ba wanda ya je ana ba da labari ne ba wanda ya gani ana ba da labari ne da aka gaibi ce shahada ita duniya an ganta ƙararraga ta nan ana rayuwa cikinta don haka shahada abin da yake bayyana ce don haka aka ce alimul gaibi masanin lahira da abin da ta kunsa shahada masanin duniya da abin da ta kunsa wasu suka ce alimul gaibi ishara ce ila ma lam yakun ba'du Allah masanin abin da bai ma kasance ba ne abin bai ma riga ya kasance ba amma Allah yana sane da shi wasu shahada da abin da ya riga ya kasance ma kana wa wajida ya ya samu shi ya tabbata a cikin kauniya ya tabbata a cikin samuwa to Allah ya san da shi wanda ma bai bai zamo cikin samuwar ba mana bai zamo bai kasance ba ubangiji tabaraka wataala yana cikin ilimin sa ya san shi subhanahu wataala al-azizu marin jayin sarki babu abin da ke buwayarsa ar-rahimu mai jin kai wanda yake mai jin kai da tattausan jin kai ga mabota bin sa lokacin da Allah tabaraka wataala ya faɗi annahu azizun qadirun alal intiqami min al-kafara rahimun wasiqur rahmati alal barara ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar da cewa mai iko ne akan riƙon duk wanda ya same shi sannan mai jin ƙai ne da tausayi ga waɗanda watan suka bi shi su ne barara kubutattu to a cikin wannan zance malamai suka ce akwai tahdidi tsoratarwa daga kowa ya kama kan shi ba abin da ke buwayar ubangiji in mutum ya saɓi Allah Allah zai kama shi in ya saɓa ma Allah Allah zai kama shi dan ba abin da ya buwaye ubangiji tabaraka wa ta'ala no
allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da karanta mana ayoyinsa, ababen mamaki waɗanda ke nuna kaɗaituwar Ubangiji. Wannan al'amura duk wanda ya kalle su dole tabbatar da samuwar Ubangiji, dole tabbatar da kaɗaituwar Ubangiji, dole tabbatar da cikak ikon Ubangiji ta baraka wa ta'ala a cikin komai. Da aka yi shiga bai ce, Allazi a Hassana kulle shayin. tun daga Allahu ladhi khalaqas samawati wal arda ake bayani Allah shi ya halicci kaza shi ya halicci kaza to duk an gama afaku to yanzu a zo fi anfusih sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusih za mu nuna musu ayoyin mu fil afaqi asasanni dibi sama dibi wata dibi rana dibi taurari dibi giragizai dibi ruwan da ke sauka dibi ƙasa, dibi duwar watsi, dibi gulabe, dibi tsire-tsiren da ke fitowa daga ƙasa, duk afaku ne nan. To shi ɗan Adam an ya gama kallon ayoyin Ubangiji ta baraka wata ala da suka kewaye shi, sai aka ce, to in ka gama zo komo ka dibi kanka. Zo komo ka dibi kanka ayoyin Allah ta baraka wata ala da Allah ya mammanna jikinka kowace aya. Kowace aya ce da ke nuna ƙudurar Ubangiji ta baraka wata ala. tun daga samar da shi ɗan adam ɗin da yadda Allah ya rakkaba shi da yadda Allah subhanahu wata'ala ya shirya shi inna fi zalika la'aya wannan duka ayoyi ne to in ya gama kallon ayoyi a waje a gefe gefe to ya dawo ya kalli kansa don haka Allah ta'ala ya ce allazi ahsana kulli shay'in khalqahu ubangiji tabaaraka wata'ala shine wanda ahsana kulli shay'in ya kyautata komai khalaqahu ko khalaqahu khalaqahu wanda ya halitta ya ya kyautata komai khalaqahu da ya halitta khalqahu halittar abin Allah ta'ala ya kyautata komai halittarsa ma'ana ya kyautata khalqa kulli shay'in ahsana khalqa kulli shay'a wannan fasara kenan ya kyautata halittar komai mana komi za ka ga Allah ya yi shi cikin aminci ba wajile-wajile ba in ka ɗiba za ka ga yadda Allah halicci sama Allah ya shirya ta ya kyautata ta ya aminta ta ya kyauce ta babu abin da za ka gani ka ce sai dai wuri kaza ta yi kyau ko ina amma sai dai wuri kaza babu sai dai wuri kaza din nan duk shekarun da ta yi dubbai sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala ce dibi sama ka gani ka taba ganin da kaga ta huje ta burme saboda rana ta yi yawa ruwa sun yawa waɗanda suke huda tamfal ɗinka suke huda kwanan gidanka komi zamansa mai kyau original amma in ya daɗe ya shekaru zai tsatsa zai huje amma dibi sama hal tara min futur ka taba ganin da ta huje haka Allah ta'ala ke cewa saboda watan allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wanda ya kyautata halitta babu sannan ka diba ka gani duk inda ka diba zaka ga balance take ba inda ta ba inda ta tankwara ba inda ta sunkuya amma in kai bugun kwano yayin shekaru sai ka ji an ce yanzu kwanan ya dan bankara ya sauka daga yadda kayan toci suka tsara shi yanzu sai an gyara shi don haka ruwa ke kwantawa amma sama baka taba samu haka ba saboda a hasana kulle shay'in khalaqahu sannan ka zo ƙasa ka diba ka gani yadda Allah tabaaraka wata'ala ya kyautata halittar ƙasa duk suna cikin kulle shay'in yadda Allah ta'ala ya halicci ƙasa ya kyautata ta da hikimomi tattare da ita bata yi tsauri kwarai ba yadda ba za a iya noma ba ta zama kamar kwalta haka ka san kwalta yanzu in kace za ka fasa kwalta to tun da safe watakila sai rana ta faɗi ba a yi mita kaza ba saboda mi saboda taurinta to sai ƙasa ba ta zan mai tauri kwarai ba in ta zan mai tauri kwarai ba za a iya noma ba in ta zan mai tauri kwarai ba za a iya tonawa a samu ruwa ba ba za a iya sannan kuma ba ta zamo mai taushi kwarai ba in kuma ta zamo mai taushi kwarai ba za a iya gini ya tsaya ba saboda ta yi taushi kwarai kamar tabo to sai Allah bai yi kasa ba sai ta tsaka tsaki saboda a hasana kullu shay'in khalqahu sai kaga ita ce za a yi noman kuma ita ce za a yi gini ita ce za a yi dashe ita ce za a tona a samu ruwa ita ce za a yi duka tasarrufatun da za a yi ta saboda ni saboda Allah ya yi ta daidai da waɗannan al'amura mabambanta a hasana kulle shayin falakahu wabada a halkal insani min tsinin akwai ma'autar yiwa ta ce wabada halkal insani min tsinin wabada a halkal insani min tsinin Allah ta baraka wa ta'ala yanzu an gama maganar sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a faku kenan to yanzu wa fi anfusihim kowa yazo ya dibi kanshi yadda Allah ya dan adam tun daga asalin dan adam din mana asalin ƴaƴan adam din shine annabi adam alayhi salam tun daga asali ya Allah tabaaraka wa ta'ala ya lice shi sai ce wa bada'a Allah tabaaraka wa ta'ala ya fari khalqal insani halittan nan ta mutun aka ce adama shine annabi adam shine insan din anan annabi adam Allah ta'ala ya fari halitta sani min dinin daga tabo anan wasu malaman tafsiri shi suka tafi zuwa gare shi kuma shine jamhurul mufassirin suka tafi cewa annabi adam ake nufi bada khalqal insani annabi adam ne Allah ta'ala ya fari halitta samin dinin daga tabo wasu suka ce daga malaman tafsiri ai zai iya daukar adam din ma haɗaɗen shi su ma min dinin daga tabo aka halice su aka ce to ƴaƴan annabi adam ta aka halice su daga tabo aka ce an halice su daga igon mani igon mani abincin da mutum ya ci ne Allah yake burkewa ya tace wannan abincin da abin shan a fitar da mani daga ciki to kaga an halicci dan adam ko ƴaƴan adam daga mani shi kuma mani nan abincin da aka ci ne aka burkake shi aka tace to shi abincin ai daga ƙasa aka samu shi kaga an samu abincin da ɗan adam ɗin ya ci daga ƙasa aka burkake shi aka fitar da maniyi sannan aka talici ɗan adam daga wannan maniyi da aka suka ce ‘yan adam ɗin ma zai iya ɗauka cewa watan su ake nufi amma dai mafiya yau malaman tafsiri suka ce annabi adam ake nufi an halicci an fara halittar shi adam min dinin daga yunɓu kwaɓaɓɓe sun maja'ala naslahu min sulalatin sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya watan naslahu watan abin nan ɗinsa zurriya shi ɗan adam ɗin min sulalatin daga tatacce aka ce tatacce mimma ilmahir daga ruwa wanda yake wulakantacce wasu suka ce kuma min sulalatin aimin alaqatin daga tana daskararren jini mimma in wanda shi daskararren jinin asalin shi maniyi ne mimma in daga ruwa ne mahinin mai rauni aka ce mimma in daga ruwa mahinin wulakantaccen da ba dauke shi komai ba to wannan watan cewa Allah tabaraka wata'ala ya kyautata dan adam ya kyautata halittarsa to akwai malaman tafsiri sun yi fasarori guda biyar a ciki cewa watan allazi hasala kulli shay'in khalqahu dan adam din yana ciki aka ce ja'alahu Allah ya sanya shi hasanan mai kyau mai kyau a cikin kyakkyawar sura fi ahsani taqwimi a cikin kyakkyawan watan daidaito aka ce Allah ta'ala ya kyautata komai ake nufi a hakama ya kyauce kulli shay'in komai har dan adam din yana ciki wanda Abdullahi bin Abbasin ya ruwaita. Fassara ta uku aka ce a hasanahu ai lam yata'allamhu min ahad. Allah ta'ala ko da ya halicci dukkan halittarsa har dan adam na ciki ba wani ya gani ya halitta bai kwaikwaya. A'a a hasana kulla shay'i shi ya kage halittarsa ba gani yayi ga wani bai subhanahu wata'ala. Na hudu al ahsana kulla shay'in Allah tabaaraka wata'ala yayi wa komai ilhamar abinda zai bukatu. kowa Allah tabaraka wata'ala ya mai ilhamar abinda zai buƙatu zuwa gare shi ba sai ya tambayi wani ba ilimi ne tsakaninsa da ubangiji tabaraka wata'ala nabiyar kuma Allah tabaraka wata'ala ya kyautata watan halittar dan adam halittar dukkan halitta babu inda zaka ga wata tawaya a ciki shine ma'ana hasana kullu shay to sai aka fara dan adam yanzu in ka diba dan adam za ka ga Allah ya daidaita kafaɗinsa guda biyu da ta dama da ta hagu ba wadda ta cira wata ta yi ƙasa ta hagu ta cira ta dama ta yi ƙasa ko ta dama ta cira ta hagu ta yi ƙasa babu za ka ga ya daidaita kafaɗinsa guda biyu subhanahu wata'ala idanunsa guda biyu za ka ga Allah ya daidaita su wata ba ta yi ƙasa ba wata ta yi sama daidai da za a sa tib a auna measurement za a ga daidai mazauninsu suke wannan kyautata halitta ne haka nan za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi halitta ɗan adam yana tafiya watan in ka ga yana ɗingista to wani abu ne arili ne ya bijira ba haka Allah halitta shi ba subhanahu wa ta'ala to haka kyautata halittar da Allah tabaraka wa ta'ala yi ya ce na sanya watan bada akhalqal insani watan ya fara halittar watan asalin mutum shine annabi adam daga yungu sannan ya sanya naslahu zurriyarsa daga tana wanda suka fassara sulalatin ko kuma wanda suka fassara sulalatin tsintsa tatacce mimma in mahinin na ruwa wanda yake mai rauni tatacce domin shi mani abinda aka ci ne na abinci ake tacewa to abinda aka tato din shine ma'anar sulalatin abinda aka tato shi watan mimma in mahin ko kuma sulalatin daga tana wadda tanan mimma in asalinta watan ruwa ne mahinin wulakantacce shi ne digon mani sun masawahu wani fahafihi min ruhihi waje alalakun musamman wal afsara wal afida ƙalilan ma ta shukurun Allah subhanahu wata'ala ce sun masawahu sannan subhanahu wata'ala sawahu sai ya daidaita halitta daidaita halittarsa da aka aka ce to halittarsa mai ake nufi nan hubin nan sawahu wasu suka ce a'a wannan lamiri yana koma ma karbin maskurin ne an ce naslahu an halici bada a halkal insani min dinin ko to sannan aka ce naslahu aka ambaci naslahu zurriya shi adam din don haka aka ce yanzu sawahu wannan lamiri zai koma ma watan naslahu zurriyar shi annabi adam wasu suka ce a'a sawahu Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita shi halittar annabi Adam ɗin, ba ya daidaita watan halittar ‘ya'yansa ba, wasu kaca zai ɗauka duka, ya daidaita halittarsa annabi Adam, Allah ta'ala ya daidaita halittar ‘ya'yansa waɗanda aka samar daga ɗigon maniyi kowanne. aka ce abin da yasa shi ma annabi adam din Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan a cikin sa cewa fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin idan na daidaita halittarsa na busa mai rai watan ku faɗi ku yi sujada gare shi annabi adam kenan kaga shi ma ya ɗauki wannan sawwahu cewa Allah ta'ala ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin wasu kuma suka ce a'a ƴaƴansa dai ake nufi sawwahu kowane dan adam zaka ga Allah ta'ala daidaita shi wa nafakha fihi min ruhihi kuma yayi busa fihi cikin sa min ruhihi daga ruhinsa ja'alahu hayyan ya sanya shi rayayye hassasan mai motsi ba da an kana jamadin bayan ya zamo sandararre ba motsi sai kuma Allah tabaraka wata'ala ya busa masa rai sai ya zamo mai motsi waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun Allah ta'ala sai ya ce waja'ala lakumus sam'a wal absara kaga yanzu fida ba ta abin da ya canza tsarin magana ta canza ana magana kan gaiba an ce naslahu summa sawahu sannan Allah ta'ala ya daidaita halittarsa wa nafaha fihi yayi busa fihi cikin sa kaga ana magana da wanda bai nan ana magana da wanda bai nan to kuma sai Allah ta'ala ya komo yace waja'ala lakumus sam'a wal absar dama magana ta mu ci sai ce waje alalakum sai Allah ta'ala ya sanya muku asam aji wal absara da gani wal afida shine da wal afida da zukata waɗannan abubuwa duka da su za a rayu ji da gani da zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku malamai saboda tsananin dukka suka ce ladifar da ke cikin nan abin da yasa can ba a yi hida babba sai nan saboda ana magana ne da digon mani ana magana kan digon mani bai da rai ya koma daskararren jini bai da rai ya koma tsoka bai da rai don haka sai ana cewa sawahu ana magana da wanda bai nan ba da shi yake ba wana fahafihi kaga duk gaiba ce ba da shi yake ba amma tunda an busa mashi rai tunzu ya isa a yi magana da shi da haka sai Allah ta'ala ya ce waje alalakum sam'a wal absara yanzu tunda suna da rai to sun isa a yi fida ba da su sai Allah ta'ala ya ce waje alalakum Allah ta'ala ya sanya muku as-sam'a ji wal absara da gannai wal af'idata da zukata qalilan ma tashkurun kai godiyar ku tayi karanci fa haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce qalilan ma tashkurun godiyar ga Allah wanda ya muku waɗannan ni'imomi qalilan ta karanta ma kwarai
wa qalu ahidha dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أجل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
شهو رضي الله عنه إن الله تبارك وتعالى أوجد الوجود بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا سامد وجود ساممي بنور النبي صلى الله عليه وسلم ده hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samar da dukkan halitta fa awwalul bashar to daga cikin halittar akwai bashar mutane yace fa awwalul bashar adamu alaihi salatu wassalam farkon bashar shine annabi adam alaihi salatu wassalam tsiran Allah da aminci ya tabbata gare shi khalaqahu Allah min turabin Allah tabaaraka wa ta'ala ya halicce shi min turabin daga turbaya walakin sai dai nafakha fihi min ruhihi yayi busa fihi a cikin wannan watan turbayar min ruhihi daga ruhinsa wa zalika ruhu ruhu muhammadi sallallahu ta'ala sallam wancan ka ruhi shine ruhin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa qalu yanzu an yi magana akan annabta an yi magana akan risala da annabta tunda aka faro magana akan alqur'ani aka kora maganar duk tana magana akan annabta da risala to sannan aka komo ana magana akan wahdaniyya kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ayoyin da ke nuni zuwa ga wannan kadaituwar da ayoyin da ke nuni zuwa ga cikin kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah shi ya halicci kaza shi ya halicci kaza shi ya halicci kaza shi ya samar da kaza shi ke kaza shi ke kaza duk wannan don ya nuna kudura cika kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala mai wannan kudura shi kadai cancanta abota masa to na uku to shine magana akan al'amarin alkiyama tashin alkiyama in an mutu za a tashi za a yi hisabi za a yi alkiyama za a tashi alkiyama to wannan shine watan maudu'i na uku daga abinda wannan sura take karantarwa tana magana akan tashi alkiyama to tashi alkiyaman nan watan masu musun tashi alkiyama ga abinda suke cewa wa qalu sai Allah tabaaraka wa ta'ala yana hikayar abinda suke cewa masu musun in an mutu ba za a tashi ba alkiyama ba za ta tsayu ba qalu suka ce a idza dalalna fil ardi yanzu bayan mun mutu mun rududdige mun zama kashi mun zama ƙasa mun bace cikin ƙasa shine dalalna mun bace a cikin ƙasa ba a iya nuna mu domin abinda abdalla asalinsa watan in an ɗibi nono sai aka zuba mai ruwa sai a ce dallal ma'u fil labani ruwa ya bace ko ganin shi ba za ka yi ba cikin nono ya bace nonon kawai ruwan ya koma nono kenan shi ya bace to shine ma'ana to saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya buga wannan misali yace su waɗannan kafirai da suke mamaki suna cewa a idza dalalla yanzu in mun bace mun zama kashi mun rudiddige mun zama ƙasa fil ardi a cikin ƙasa gibna fiha mun faku fiha a cikin ta bi ansirna turaban mun zama turbaya wadda ta cuɗanye ta cakuɗe ga baki ɗaya ƙashin ne har ya zama ƙasa inna lafi halkin jadid yanzu mu ɗin ne da muka zama haka a ce za a sake tayar da mu wata sabuwar rayuwa wata sabuwar halitta istifham inkari suna musul da sai suna cewa zalika raj'un ba'id kai wannan cewa in an mutu za a tashi bayan mun zama mun zamo kashi mun zama ƙasa mun rididdige zalika rajul ba'id wannan watan komawa duniya ko koma cikin sabuwar rayuwa kai wannan bai yiwa ma yayi nisa to shine sai Allah tabaaraka wataala ya ba su amsa ce bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun bal hum bal ajiye wannan magana ta musun da suke yi in an mutu ba za a tashi ba a'a su dai hum su bi liqa'i rabbihim kafirun kafirun sun kafirce ne bil rabbihim da haduwa da ubangijinsu tabaraka wata'ala kafaru bil ba'si sun kafirce bil ba'si da tashi bayan mutuwa suna ganin in an mutu ba za a tashi ba to shine suke musu shine Allah tabaraka wata'ala yake ba su amsa anan sai ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah tabaraka wata'ala ce qul ka faɗa musu ya rasulallahi ya tawaffakun malakul mautin da zai wukila bikum mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta gare ku watan ya tawaffakun shi ke karɓar rayuwarku Allah zai wukila bikum wanda aka wakala shi bikum ai bi ƙabdi arwahikum da karɓar rayuwarku sun ila rabbikum turja'un sannan kuma turja'una za a maishe ku ila rabbikum zuwa ga ubangijinku hatman yanke anna malakal mauti yaqbidu arwaha bani adama watan haqiqa dahir mala'ikan mutuwa shike karbar rayuwar bani adam thumma sannan yurja'una ila Allah amaida su ila Allah zuwa ga ubangi tabaaraka wa ta'ala fayujazihim bi amalihim Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu kowa da gurgurdan aikin da yayi wanda yake kyakkyawan aiki da kyakkyawan sakamako wanda yake mummunan aiki da mummunan sakamako Ubangiji Allah tabaraka wata'ala yana faɗa ma bayi duk yadda suke ganin wannan rayuwa za su mutu kuma in sun mutu za a mai da su zuwa ga Ubangiji tabaraka wata'ala kuma zai musu sakayya summa ila rabbikum ترجعون الله أوجد الإنسان في بداياته بلا واسطة الله تبارك وتعالى يا سامد أن أدم أفرقوا بواسطة نفح فيه الروح بلا واسطة بلا واسطة الملك الله تبارك وتعالى يا بوس روحي ga asalin ɗan adam shine adam ɗin watan bila wasiɗatil malak ba tare da wasiɗan mala'ika ba walakin hazal haƙƙun lazi aujadaka bila wasiɗa an talamma sirta maujudan ja'altal wasa'iɗa bainaka wa bainahu abin mamaki ubangijin nan da ya samar da asalinka ba wasiɗa ba wasiɗa fa ya samar da asalinka amma yanzu bayan ka samu shi Ubangijin nan matabbaci da ya samar da kai ba wasiɗa bayan ka samu ka tabbata saman me ja'altal wasa'ida bainaka wa bainahu sannan kake sa tsakani tsakaninka da shi wannan wanda ya halice ka saboda haka ne Allah tabaraka wa ta'ala wani wuri sai ya danya nabaha sai kaji ya ce shi ya halicci dan adam wani wuri mala'iku yake aikowa su gusa rai wani lokaci kuma sai ka ya ce ba wasu da shi yake watan busa rai wajen rayuwa wajen karɓar rayuwar wani lokaci sai ya ce shi ne yake karɓa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ke karɓar rayuwa lokacin mutuwarta nan kuma ya ce qul yatawaffakum malakul mauti alladhi yukila bikum duk shi din ne shi din ne yake yin watan aikin ba wani mai yi ba shi ba subhanahu wa ta'ala da haka nan yana magana ne ta yadda wasu za su gane wani lokaci kuma yayi magana ta yadda wasu za su gane da haka kowa yana magana da su ne gwargwadon fahimtar su da hajjin su a cikin ilimi subhanahu wa ta'ala da haka yace ya tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un an ce man lokaci yayi saboda haka akwai sanarwa? eh ba wata sanarwa saboda haka za mu tsaya nan muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da muka karanta Allah ya muna muwafaka da abin da muka saurara Allah ya sa abin da muka karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya, ka ba mu gamawa lafiya, ka ba mu abin da lafiya za ta nema na alkhairi. Alfarma Sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Allah ka zaunar da jihar mu lafiya. Allah ka zaunar da wannan jiha ta zamfara lafiya. Yan uwanmu da suke cikin dazuzzuka da ƙauyuka da birane watan a cikin mawuyacin hali bangiji Allah ya musu mafita Allah ya musu mafita alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akwai yan uwa daga zurmi da suka aiko suna neman addu'a akan yanayi da halin da suke ciki a ƙasar zurmi bangiji Allah ya yi musu Allah ya yi musu Allah ya yi mana gabaki daya Allah ya tabbata mana da aminci Allah ya tabbata mana da aminci Allah ya tabbata mana da zaman lafiya farma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu Allah ya jikan mu jikan iyayenmu da malamanmu da malamansu da shekhananmu da shekhanansu sauran duka yan uwa musulmi da suka riga Allah ya jaddada musu rahama maza da mata farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu kuma da muka wanzu ubangiji Allah ya ba mu rayuwa mai albarka Allah ya ƙara marayun albarka idan cika mu ta Allah samu cika da kyau da imani Allah samu cika da kyau da imani Allah ka ba mu husnul khatima Allah ka ba mu khatimatu sa'ada Allah ka ba mu khatimatu sa'ada Allah ba mu kikkiawan karshe farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ƙara mana kusanci da sayyidul wujudi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi ibadunmu Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihan bayinka Allah ka rubuta mu cikin yantattun bayinka malam nasiru samrawi ba shi da lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya da sauran marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu abin da suke fama da shi na lurra Allah dauke masa wannan lurra Allah ka sanya ludufi a cikin wannan jinya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba mu lafiya gaba kida sallu sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين